أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a dukkan yabo na kwarai da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wadda cikin ni'imarsa da rahamarsa ya tara mu a wannan masallaci mai albarka wanda ke nan Aishatu Islamic Center a garin Fatuskum cikin jihar Yobe a kamar yadda muka saba ‘yan uwa musulmi hudubarmu ta mako tana gabata ne ƙarƙashin fassara kafin a fara gabatar da ita akan mimbari saboda a fahimci mai take cewa a kuma makon da ya gabata mun ɗauko huduba ta farko game da a tafsirin suratul asri kuma wannan tafsiri shine malamai suka mai suna da sunan annajatu min al-khusran tsira daga barin yin hasara Allah ta'ala ya ce wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr Allah madaukakin sarki yana rantsuwa da al'asur innal insana lalle mutum da fi kusirin yana cikin hasara yana cikin tabewa illallazina amanu sai dai waɗanda suka yi imani da Allah wa amilu salihati suka aikata aiki nagari wa tawasaw bil haqqi suka yi wasiya ma junansu da gaskiya wata waso bi sabar kuma suka yi wa junansu wasiya da haƙuri to wannan sura sura ce mai daraja mai girma tare da ƙarancin yawa wato amma tana da fa'idodi masu yawa a ciki kuma waɗannan fa'idodin su suke da sunan annajatu min al-kusuran abubuwan da suke sa mutum ya tsira ya fita daga cikin wannan hasara da Allah ta'ala ya rantsuwa cewa duk mutum yana cikinta kuma makon da ya gabata mun fara fassarawa na maganar a allazina amanu wa amiru salihat to har yanzu muna cikin tafsirin wa tawasau bil haqq ma ma'ana tawasau me ma'anar tawasau Allah ta'ala yana nufin mu zama masu wasiya wa junanmu bil haƙƙi da yin gaskiya wato mu zama masu wasiya da junanmu bil sabari da yin haƙuri to bala budda min tawasi babu makawa sai mun zama mun yi wa juna wasiya dole ne at-tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr wa hadha huwa da'watu ila Allah wannan shine kira zuwa ga Allah kira zuwa ga Allah kuma aiki ne wanda ya shafi kowa ya wajaba a wuyan kowa la budda li kullina an yajtahida fi da'wati ila Allah babu makawa ga dukkan mu mu iya kokarin mu wajen kira zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala la budda minha babu makawa sai mun yi wannan kira wajibi ne dole ne akan mu babu makawa dole sai mun yi wato kamar yadda muka faɗi muka sani ‘yan uwa musulmi cewa da awa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala tana da buƙatar abubuwa kafin mutum ya fara shi ne tun da wajibi ne kuma aikin Allah ne kuma babu makawa mutum ya ce ba zai yi ba dole sai ya yi aƙalla waɗanda Allah ta'ala ya wajabta musu wannan kai tsaye su ne annabawa waɗanda kuma suka bi tafarkinsu tafarki irin na na annabawa to su kuma babu dama su ci bulus ba za ka zauna sunanka malami kuma ba ka kira zuwa ga Allah kuma ka ga daidai ba Allah ba zai ji da wannan ba shi yasa wajibi ne akan mu ayoyi na alqur'ani sun nuna haka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun nuna mana haka wanda ya samu kansa a wannan layi duk da rashin dadi da layin yake da shi da kuma wahalhalu da ake fuskanta a cikin layin to yayi wa Allah godiya babu wani rashin daɗi da zai zai wuce a cikin wannan layi na da'awa zuwa ga Allah face rashin daɗin ya zamo rahama a ƙarshe za ka amfana da rashin daɗin kuma babu wata matsuwa da za ka fuskanta a wannan layi face hakan sai ya zamo maka rahama domin za ka fuskanci jin daɗi daga baya Allah ta'ala ya ce waltakun minkum ummatun yad'una ila alkhair ya'muruna bil ma'ruf وينهون عن المنكر ولتكن منكم واجبين daga cikin ku a samu wasu yad'una ila alkhair wanda za su ajiye kansu su kebe kansu yad'una ila alkhair wanda za su ringa kira zuwa ga alkhair ya'muruna bil ma'ruf su dinga umarni da kyawawan ayyuka wa yanhauna 'anil munkar kuma su dinga hana munanan ayyuka wannan wajibi ne ba wai abu ne wanda mutum al'umma in ta ga dama ta yi ko in ta ga dama ta bari ya zama dole kun ga ka'idar shine idan a cikin al'umma babu wanda yake yin musu wa'azi ya ce musu kaza da kyau kaza ba kyau a yi kaza a bar kaza idan an yi kaza za a samu kaza na lada da aljanna idan an yi kaza za a samu matsala a duniya za a samu matsala kaza a lahira kuma za a fuskanci shiga wuta wannan dole ne idan ba a samu mutum a cikin al'umma ba a samu masu yin wannan ba duk al'umma sun fada cikin laifi sun shiga laifi amma mutum ne ya shuka ya gona ce da shi ya shuka amma babu ruwan da yake zuwa yake yi wa shukar bayi dole ne wannan gona za ta bushe dole ne addinin musulunci yana da buƙatar masu nuna wa mutane daidai shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani yace wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wajibi ne wannan kowace al'umma yanzu aka ce babu wanda ya tashi yana yi dole al'umma su hada kai su dunkule su tashi tsaye su je su nemo wanda zai yi ko su dauki nauyin sai je yayo karatu ya dawo sanda ya dinga yin kira zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala dole ne wannan ba zabi bane to idan aka samu kuma wanda zai zauna ya ajiye ya kiyaye kansa ya dinga yi wa mutane wannan aiki to aiki ne wanda ya rataya akan al'umma wanda wani mutum ya sauke musu kuma dole ne kuma mai yin wa'azi baya buƙatar wai dole mutane sai sun ji wa'azinsa so sai sun yarda kai dai ka sani cewa wani aiki ne da Allah ya ɗora wa annabawa kuma annabawa suka bar gadansu ga al'ummomi kuma kai da ka shiga cikin zirin wannan magada din sai ka yi wa Allah ta'ala godiya da ka zama magaji ba ka da buƙatar komai ban da wannan Allah ne ta'ala ya ɗora wa annabawa aikin kuma annabawa suka bar gadon aikin shi yasa su annabawan suka ce al'ulama wa rasatul anbiya malamai magada annabawa ne malamai magada annabawa ne annabawa ana gadon su muddin malami bai zama ɗan duniya ba shine ma lam yadakal duniya muddin basu zama yan duniya ba walam yukhalatu saladin muddin malamai basu zama yan yan yan koram yan kore ko yan baranda na masu mulki ba annabi sallallahu alaihi wa sallama yace fa idza khalatu dunya idan annaba suka zama yan duniya idan malamai suka zama yan duniya ko kuma suka cudanya da masu mulki suna abin da suke so fa ruhun ku kiyaye su amma su malamai da annabawa ba gadar annabawa suka yi na dukiya ba ba dirhami ba ba dinari ba ilimi suka gada daga annabawa don haka a karin bihi waritan wa maurusan wanda ya gaji wannan ilimin ya zo yana amfani da shi to ka girmama magajin kuma ka girmama wanda aka gada ɗin annabawa duka sun bar saƙo babu annabin da ya bar duniya bai bar saƙo ba ta manzan Allah alaihi salatu wassalam wanda shine shugaban annabawa kuma cikamakin su yana ba da saƙon annabawa zaka je na ta inna ma min inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwatil ula yana daga cikin abin da aka mutane suka ruska da maganganun annabta na farko ma tun daga annabi adamu ake maimaita wannan maganar har zuwa kan manzon Allah shine idza lam tastahi fasna ma shi'ta idan baka da kunya to kai abin da kake so kar kai tsammanin akwai wani abu da zai maka amfani tunda baka da kunya idza lam tastahi fasna ma shi'ta idan baka da kunya to ka aikata abin da kake so wannan magana annabawa ce to kaɗan daga cikin abin da ya jawo wajibi kenan a zama masu da'awa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa a latanahunna lata'murunna bil ma'ruf wallahi ku dinga umarni da kyawawan ayyuka wala tanhawunna 'anil munkar wallahi ku dinga hana munanan ayyuka aulawi shi kan Allah ko kuma dab ake da ubangiji tabaraka wa ta'ala an yaba asa alaikum azaban ya aiko muku da azaba au uqubatan ko kuma uquba au iqaban ko wani sakamako mummuna dab ake da haka la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar umarni da kyawawa hani daga munana ko kuma ubangiji ya aiko da wani mummunan al'amari sun mata da'unahu sai ku yi ta addu'a fala yustajabu lakum ba za a amsa muku ba manzo Allah ya faɗi wannan maganar to idan haka take ɗan uwa musulmi wannan aikin na al'amuru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar aiki ne ja domin falalarsa tana da girma babu wani aiki mai falala wanda bai shi da wahala misali yanzu zan mana misali da wani aiki mai falala wanda ba shi da wahala amma idan kai raga mutum ɗari ba za ka samu mutum goma suna yi ba shi ne maza Allah da sallallahu alaihi sallama da yake cewa kalimatani habibatani inda rahman saqilatani fil mizan khafifatani ala lisan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kalmomi ne guda biyu khafifatani alal lisan wajen fada suna da sauki subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim saqilatani fil mizan idan aka dora su a mizanin awon aikin mutum suna da nauyin gaske suna jawo su keli sosai ladan su yana da yawa habibatani inda rahman kuma ubangiji ta'ala yana son su sai ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim suna da wahala babu wahala amma na rantse muku da Allah ba ka fara zan yi ba saboda ni kaina ina cikin wanda zan yi lissafin nan da su idan aka ce ka irga mutum goma a cikin mutum goma nan waye ya lazumci wannan kalmomi suka zama ibadarsa in ka isa za ka samu biyar rabi duk a duniya ba aikin da ya wannan sauki mara lafiya ma wanda yake kwance akan gadon mutuwa in ba ya fice daga hankalinsa ba zai iya su babu na raunin da zai hana ta yin su mutumin da yake wahala manomi yana jan bartanyarsa a gona zai iya su mutumin da yake aikin ƙarfi zai iya su wanda yake sana'ar shiru zai iya su ko sana'a kace mai ɗauke da haɗari irin tuki za ka iya su a cikin rami kake za ka iya su amma menene ya jawo to suke da wahalar yi kuma saboda akwai shaidan wanda yake shiga cikin nafsu ya shiga zuciya ya shiga cikin rai ya tarnake harshen mutum ya hana shi yanzu balantana kuma ayyuka wanda suke da wahala irin aikin wa'azi da aka ce gadon annabta ne duk inda mai wa'azi yake in an yi tashin alkiyama ya yi wa'azinsa tsakaninsa da ubangiji to a cikin inuwar manzan Allah zai ga kansa akwai abin da ya wannan babu wanda ya wannan kana cikin inuwar ma'aikin Allah da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa adamun faman dunahu ta ta liwa'i daga adamu shugaban masu wa'azi har zuwa ƙasa da shi har na ƙarshen su misali karukutan masu wa'azi iri na ɗin za mu shiga wannan lema in dai mun yi domin ubangijinmu idan ba bi idan Allahnmu ba shi kenan mun yi asara kuma asara ba kawai mun yi banza ba ne ba ba za a mu tare mutane su dinga ba mu daraja akramakallah akramakallah ya malam Allah ya kare ka malam kuma ya zama muna tinkara Allah muna tinkara wani Allah da wannan aikin kuma bayin Allah su dinga yabon mu kuma mun yi tsammanin wai Allah ya ba mu sakamako a lahira bayan ba dan Allah muka yi zai ba mu ne ba zai ba mu ba ba kuma ba zai bar mu ba za mu ci bullet ball lafi in mun je lahira sai an kama mana an mana hukuncin da ba ma a yi wa jahilai malamai waɗanda suka yi ba dan Allah ba sai an ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man talabal ilma li yumariya bihil juhala li yujariya bihil ulama aw li yumariya bihil juhala adakalahu Allahu nar wanda ya nemi ilimi dan ya yi jayayya da malamai ya yi ƙwanji da su ko kuma danya ya ƙure jahilai to ɗan wuta ne shi tun daga duniya Allah ya ba shi ga wuta kuma manza Allah alaihi salatu wassalam ya ce za a zo da malami ran tashin alkiyama a shigo shi cikin wuta za a ɗaura wani babban turke a wuta sai a ɗaure shi mala'iku suna dukansa yana kewaye wannan tike idan an buga mar bulala ko sanda sai kayan cikinsa sun fito ɗan wuta jahilan yan wutar su zuba ido a wannan ba wane ba ne wane ne mana ya wane ya kace mana umarni a duniya kuma muka ganka a nan lahira a cikin wuta kana mana hani a lahira a duniya kuma nan muka ganka a wuta sai ce ina ba ku umarni amma ni ba na aikatawa ina hana ku amma ni sai in je in aikata shi yasa abin ya jawo mu wannan annabi ya faɗi wannan kun ga kenan baka yi zaba ka ci bulis kawai ka shiga rigar annabta da annabawa ka ci kasuwa ka tashi ka tafi ka zauna lafiya baka yi zaba duk almajiri kamar ni da Allah ta'ala ya dora mai wannan nauyin Allah ya taimake shi ya nisan kwana in kai nisan kwana akwai ni'ima ciki akwai falala duk wanda ya fara wa'azi idan ya fara a matakin farko zai dinga yi ne ina me zan faɗa ne wa'annan talakawan ko wa'annan jahilan burge su ko me nake jin malamai suke faɗa bari ne challenging din su mana dan na samu nima ne suna wannan shine matakan farko na malamai musamman addu'a masu wa'azi shine matakan farkon su wanda Allah ya mai taimako da lidibi kafin ya kufa sai Allah ta'ala ya janje wannan aqidar daga zuciyarsa sai sako sha'aninsa ya dinga tunkarin Allah ta'ala kawai abin ya yi daɗi ko kare ya daɗi ga masu sauraro kai dai ka duba daidai ka faɗa kawai saboda haka wajibi ne na matakin farko wa'azin ya zamo wani abu ne wanda ake yin sa domin Allah mutane sun fi karɓa kuma sun fi yarda ko su baka daraja ko ka su baka daraja ba damuwa ba ce wannan idan ka gaji wani annabi daga cikin annabawan Allah da ake ce bai nuhu to ka taro bala'i domin duka kawai za ka dinga sha matar kama sai ta ma ɗan karin duka wallahi matar kama sai ta da ke ka idan ka ci rashin sa'a ka gado wani annabi da ake ta mai nuhu ɗan ka sai ya da ke ka ƴan gari su da ke ka masu mulki su da ke ka talakawa su da ke ka matar ka ta da ke ka ɗan ka da ke ka saboda ka taro annabi mai siffar annabi nuhu ka gada kai shi ko matarsa ma dukansa take yi ta ce mai mahaukaci ɗansa ma wulakanci yake mar ya ce mai mahaukaci al'ummar gari min babu aula su mar wulakanci tunda ɗa da uba ɗa da uwa sun zagi mutum waye zai be shi kai yanzu kai da ɗanka ya dake ka ko ya zage ka matarka ta buge ka ko ta zage ka suka kira ka mahaukaci don Allah wa za ka jawo shi don yama da ba za ka jawo shi ba amma gashi Allah yana kotun yana cewa annabi nuhu yana cewa suna ce mar anni madnu anni majnunun ni ma hukaci ne fasdujur sun mun walakanci wa ta'ala rabbahu sai addu'a anni maglubun ni ba ma hukaci bane karfi na aka fi fantasir Allah ka kawo min dauki Allah ce fa fatahna abwaaba as-samaa'i bima'in munhamir amma duka shekarun da annabi nuhu yana wa'azi alqur'ani sai da ya faɗa san dan ka koya fa sai ke cewa ne wala bi safihim am alfa sanatin illa kamsina aman sai da ya zauna na shekara dubu yana wa'azi alfa sanatin shekara dubu a cikin wannan yanayi ya shiga gida matar ta ce dan mahaukaciya mahaukacin banza ta da ta hauka ya fito gida dan ya ce baba ya haukace ba ya fito al'umma su ce mahaukaci ne duk abin da yake ba fita ya da shekara dubu yana haka illa kam shi na aman banda shekara hamsin amma mai Allah ya ce fa ma amana ma'ahu illa qalil mutanen da suka yi imani da shi yan kadan ne mutum tamanin ne in kaga in kai sa'a kaga ji annabi nuhu banda wulakanci da duka da talauci da matsala da dauri da ba abin da zaka gani kuma kowa zajin ka zai dinga wani Allah ya wadaran wani wani duk daidai inda ka faɗa ba daidai bane saboda gadan annabta ne idan ka gaji wani annabi wanda manzo Allah yake faɗa na ga wani annabi mutum ɗaya ne a bayansa duk wa'azin da ya na shekaru ɗaruruwa amma mutum ɗaya ne musulunta manzo Allah ce na ga wani annabi mutane biyu ne a bayansa na ga wani annabi mutum uku ne suke binsa na ga wani annabi babu kowa a bayansa shi kadai ne ya buga ya kada ya rawa ko matarsa bata yi da shi ba haka ya koma zuwa ga Allah bai samu kowa ba kana iya gadar wannan kuma makami ne a gare ka kai dai karka daina abin da kake ta Allah take waɗannan bayan Allah duk sun bijire maka shi kuma Allah ya karbe ka shikenan ina tsammanin dai kayi nasara ko amma fa tana da wahala irin wannan nasara zaka ga wani aikin da wani annabi manzo Allah ce da in duba wani bangare sai na ga wani annabi da jama'a tuli sai da ce ka ina ga wannan jama'a ta ne sai aka ce annabi Musa ne a annabi Musa yana da jama'a sai ya ce duba can da ya duba can sai ya ga jama'a ba adadi sai aka ce wannan jama'ar ka ne annabi ne kada yake da duniya complete mamma la'allaka ta'aluna ma warasatul anbiya malamai maga da annabawa ne me yasa annabi ya ce annaba bai ce al'ulama warasati malamai magada na bane ba kowa bane zai gaji annabi a layin abin da ya shafi wa'azinsa amma babu babu wata matsala duk inda ka samu kanka fada kawai idan malami ne sai dai kawai abin da ake bukata Allah ka sa Allah ciki ka nemi yardansa kawai in ka nemi yardansa ka samu to me yasa na kawo muku wannan zance dukan ku ku masu wa'azi ne wannan wa'azin ina yi wa masu wa'azi ne to dukan ku ku masu wa'azi ne duka kowa mai wa'azi kai mai wa'azi ne kai mai wa'azi ne kai ke ma wattar mai wa'azi ce bari ku ji yadda karatun zai hutu a jama'a da yawa suna rayan cewa anna da'awata ila Allah wajibatun ala kulli fardin a cewa da'awa zuwa ga Allah ta wajaba akan kowa ne shine abin da yake na haƙiƙa ba ta wajaba iya malamai ba yake cewa على كل فرد منا ليس كما يظن أن المشايخ والعلماء والكبراء هم الذين تجب عليهم الدعوة ba kamar yadda muke zato cewa malamai da shugabanni da kuma manya-manyan shekunai su ne wa da'awa kira zuwa ga Allah ta waje ba a kansu a fa kullu fardin tajibu alaihi ad-da'watu ila Allah kowanne ɗaya daga cikin mu wa'azi ya waje ba wuyansa ya za a yi wa'azi ya waje ba wuyanka mai kudu ba ce wa ana tafakkartu na yi tunani an na kulle jinsin min ajinasin nasi ya da'u jinsahu kowane rukuni daga cikin rukunonin mutane ya yi wa ɓangaren wa'azi ya kira shi zuwa ga Allah fa zalika ashaddu ta'thiran bi qulubihim wannan ya fi tasiri a zukata ka amali ka amali hirafi wato ka ahalil hirafi kamar masu sana'o'i sai fara da arru'at makiyaya idan ka zo ka samu makiyaya a jeji suna kiwo ranar juma'a sai aka tara masallacin juma'a kana malami mai wa'azi mai karantarwa a cikin gari kace kai baka san ma kiwo ba baka san yadda ake yin sa ba baka san halin sa ba ya za ka yi wa mai kiwo wa'azi bayan baka san matsalar kiwon ba baka san sirrinsa ba baka san barnar da take ciki ba baka san daidai din ba ta wace fuska za ka yi wa mace yayi wa'azi baka san shanu ba ka san alusu ba in kana yin wa'azin za ka faɗi maganganu sai ya ji wannan bai san komai a ciki ba shi ba zai gaya maka ba amma a zuciyarsa maganganunsa ma shirme zai ɗauka kana yi kana saman abun bari kana jawo ayoyin alkur'ani kana yi wa makiyayi wa'azi shi kuma ya san inda ya nufa daban inda ka nufa daban akwai alaka tsakanin wa'azinka da shi babu alaka saboda abin da yake kai baka sani ba waye ya kamata yi wa mai kiwo wa'azi shine makiyayin malami a cikin makiyaya akwai malamai to su sai su tsaya wa makiyaya yan uwansu saboda duk matsalar da makiyayi zai faɗe ta ya san ta shi duk amfanin da makiyayi yake samu shi ma ya sani misali ne sai ya ce ne wa ahlul hirab da kuma masu sana'o'i wa ahlul hirasati da manoma ta wata fuska za ka yi wa manomi wa'azi kai baka san gona ba baka san noma ba yanzu ko da ka kake cewa manomi ya bayar muddin baka noma kai sai ce malaman nan kawai suna zaune a shago suna zaune a zauren su a ɗakunan su ana ci da su a shayar da su bai san irin wahalar da ake sha a noma ba sai dai kawai in kaka ta yi su dame mu a bada zakka a bada zakka to sai ga kai ma kana da shimfiɗa diyar gonarka zai wuce gonar ya ganka gona kana firfinta noma da kanka kuma ai noma a sissike ya ga da kansa ka ka dauki zakka ka bayar idan ka zo kana mana zakka maganar zakka zai saurare ka in kana mana maganar noma in wahala ne a ciki ya san kana ji in daɗi ne ya san ka sani duk matsalar da take cikin noma ya san ka sani wa'azin naka zai fi karɓuwa a wajensa shi manomi saboda kai manomi wannan na biyu kenan na uku a wagairihim da wasunsu farru'atu su makiyaya izara an wahidan min jinnihim yusalli wa yusum mustaqiman ala umuri din iktadaw bihi idan makiyaya suna da kiwo wato kiwo yana da wahala mutum ya hada kiwo da ibada suna ba da wahala a ce kana da sharu guda ɗari biyu da daddare ka tashi kai sallar raka'a bi ka isa ma ba ka isa ba a zamanin da ana zaune lafiya ma wato wahalhalun da shanun za su baka zai hana ka tashin dare sannan kuma sallan farilla ma ka yi ta akan lokaci zai baka wahala balantana kuma azumi zai ba da wahala ga makiyayi amma idan makiyayi ya ga ɗaya daga cikinsu yana sallah a kan lokaci yana azumi kuma yana tashin dare yana tashi kuma ya al'amuran addini duka ikta bihi za su yi koyi da shi in ya gaya musu ku ringa sallah a kan lokaci ba za su yi rejectin maganarsa ko ta dawo da ita su ce kai baka yi ko su ce kai baka san halin ciwo bane shi yasa kake gaya mana wannan maganar to sai zama makiyayi ne abin da yake ce musu su yin shi magashi yana yi kaga wa'azinsa zai kyau zai kuma za kuma saurare shi li'annahu min jinsihim domin yana daga cikin jinsin su ne shi irin su ne shi yasa wa'azinsa zai karba wajen su abin da yake ce musu su yin shi ma yana yi inda ba zai yi ba abin da shi ma ba shi ma ba zai iya ba idan ya ce manomi kai sallar farilla a lokacinta idan ya ce makiyayi kai sallar farilla a lokacinta in ya ce mace yi ka fidda zakka in ya ce manomi fidda zakka to sai ya ga shi din manomi ne yana fidda zakka shi din maciyayi ne yana fidda zakka manomi ne yana sallah akan lokaci maciyayi ne yana zakka akan lokaci menene zai hana wannan magana ta tasiri a zuciyarsa wan nisa'u idza aradna imra'atan min gunna mustaqimatan ala umuri ad-din iktadayna biha ya ce ko da mata ne idan suka ga wata mace ta setu a kan sha'anin addini tana bin addini sau da ƙafa ita daina biha za su yi koyi da ita mace ce ta zama nagartacciyar mace tana turbar addini kuma sai ta zo tana gaya wa ‘yan uwanta mata su ba addini tasirin da maganar ta za su za ta yi zai fi tasirin maganar namiji sai namiji ne ya zo yana faɗan illolinsu da aibubukansu sai ce a gida ne aka masa rashin mutunci ya je zai ke gaya mana wannan magana matarsa ce ta yi mar kaza da kaza shi yasa ya zo yana faɗa za su fasara abin da haka amma idan mace ce ta zo cikin mata tana gaya musu irin abin da suke yi na zamantakewar rayuwa da addini ba daidai ba ne ba za su kawo wani zargi ba za su yarda da shi abin zai fi tasiri a zuciyarsu domin ita wannan mata tana daga cikin jinsinsu ne hakanan ahalul basatin masu noma wa kazalika hakanan ma wasu biyan har yara idan ana so wa'azi ya kama zuciyar yara to a sa yaro ɗan uwarsu ya musu kuma yaron da zai musu ɗin a ɗauko yaro kintsatse ba wanda yake aikata aiki irin nasu ba idan yaron da ya zo yana aiki irin nasu ya zo yana musu wa'azi za su ce dalla gafara can ba da kai muke yi ba ku daina bol lokacin makaranta ku tafi makaranta sai ya ce dalla gafara kai ma baka zuwa makaranta tare muke bol da kai za su karba ne amma sai a duba yaron da shi baya abin da suke yi kuma yaro ne dan uwansu sai a gaya masa ga abin da zai gaya musu idan ya gaya musu sai ga yaran su dauka ana fahimtar wannan kazalika alul hiraf haka nan masu sana'o'i irin masu kanikawa a samu bakanike daga cikin su ya zama salihi wanda shine zai gaya musu gaskiya haka makera haka kafintoci haka masu saka haka teloli duk wata sana'a da ake yin ta a cikin al'umma masu sana'a suna da bukatar wa'azi amma wanda zai musu wa'azi su da saurara ya zama wanda ya san irin ta sana'a tasu ne abin zai fi tasiri ga rayuwarsu to amma idan mutum in atakum shaykhun kamilun laysa min jizihim idan dattijo cikakke ya zo musu baya daga cikin irin su ya kulu na haza laysa min jinsina za ce wannan ba cikin me yake ba wani abe san halin sana'ar bane ka zo kana challenge din mutane baka san sana'ar su ba kawai abin da za su faɗa ya ƙulu na haza laisa min jinsina fa'alul gaflati jahilu annakum tajilu tajibu alaihim shay'un li'annakum yaquluna inda na udhurun fi kaza wa kaza waɗanda suke cikin sana'o'i wanda suke abubuwa kamar mu dinnan da muke rayuwa sai ka samu unguwa guda mai wa'azi mutum ɗaya ne to dama wanda zai hau mun bari yayi wa'azi ai mutum ɗaya ne limamin juma'a ai mutum ɗaya ne wanda ya zo yana yi shi ne kaɗai ne amma dukkanmu nan kowa bayan da zai wazi ba inda za ka yi wazi kai ba ka da sana'a kai ba ka noma kai ba ka kiwo ne duk wani abin da kake yi a duniya to idan ka gyara wannan abin to kana da dama ka gaya wanda bai gyara ba in kasuwa ne kai ka gyara kasuwarka domin kana da ilimi a kanta to kana da iko ka yi amfani da abin da ka sani na ilimi ka tara 'yan kasuwa 'yan uwanka ka gaya musu kuma ka je inda suke ka gaya musu malami ne cikakke amma ɗan kasuwa ne kuma an sa ido a kasuwarsa an ga babu riba babu ɓoye mummuna babu zamba babu matsawa babu tsada babu kaza babu irin abubuwan da kasuwa ba ta so a babu ga gaskiya ga rikon amana to kana da iko ka takakka ka je ka samu wani ɗan kasuwan ka gaya mar gaskiya rashin wannan shi yasa kuka ga al'amarin da yake samu me yake samu yanzu ni din nan nawo wannan mambarin ina wa'azi idan akwai wani babban ɗan kasuwa idan na yi magana akan yan kasuwa ka kaddara na san me suke domin duk abin da ake a kasuwa wani zai zagaye zo gaya mana sai na fito da illar fili na zo ina faɗinta ta to yan kasuwa abin da suke ce mana mu almajirai mahassada ne mu abin da suke gaya mana kenan mu yan hasada ne muna faɗa musu abin da yake cutar da su muna faɗan gaskiya suke hasada muke musu sun tara kuɗi in ka fara ma sai a ce malam ni wallahi alazim da kunne na naji ba labari aka bani ba ranar da ma dakin tikau alhaji musa lawan Allah ya masa rasu Allah ya ji kansa da rahama ranar da aka yi jana'izarsa mun je makabarta ba shi ba ne astagfiru la'i ba ta sace iyalinsa ta rasu ai ba daɗe ba shi ma ya rasu yatimar abokinmu ne a gidan akwai abokinmu a gidan abokananmu ma zan ce amma mun je jana'iza sai wani malami ya tashi yana wa'azi ba sai na faɗi sunansa ba sai yana zafafawa a wa'azin nasa saboda 'yan siyasa sun taru 'yan kasuwa sun taru tunda matar babban mutum ne dole manyan mutane su taru a makabarta sai la'akari da wannan taruwan nasu sai fito yana faffaɗan laifuffukansu sai wani a gefe ɗan majalisa ne house of assembly na yobe yana gefe shi ma ba sai na faɗi sunansa ba sai yake tambayar ɗan korensa na kusa da shi waye ne mai wa'azin nan aka ce man ɗahir ne shi ne mutum mai ɗan hasada ne duk inda ka je makabarta za ga yana zagin malamai ai yana zagin masu kuɗi yana zagin yan kasuwa ashe shi mai wa'azin sun ɗauka man ɗahir ne ni kuma ina kusa da shi bai san mai wa'azin ba ma shi dan majalisa tambaya yayi waye mai wa'azin aka ce man ɗahir ne kuma ba ni bane nake wa'azin wani malami ne aboki na ne aka gama biso aka zo aka yi addu'a sai na zo muka gaisa da shi raggare da lafiya kala lafiya ka kai ne dan majalisa wane ya ce ni ne sai ce to ka daina zama da irin mutanen nan sai ca to me dalili in ce ka ce mai wa'azin nan man ɗahir ne ni kuma ni ne ma ɗahirin duk garin nan ni kadai ne mai wa'azi ma ɗahirin ni ne shi shi wannan da kace ma ɗahiri ne ba sunansa ma ɗahiri sunansa wani ni kuma bana wa'azi a makabarta bana wa'azi a wajen jana'iza inda zaka kama ni daban ne ka je wajen maulidi ka kama ni amma maganar in je makabarta na zafafa harshe bana yi ni na je makabarta lausasa mutane nake yi su ji magana ta tana kama zuciyarsu ba na faɗa ba na zagin wani mai sana'a a makabarta saboda haka ni ba ma da yari bane ce ni ne ba ka je ka nemi sunan wancan ɗin sai ce dan Allah ka yi haƙuri kun je da abin yake a ce su malaman da suke musu wa'azi mahasada suka ɗauke su in to ka kaddara wani ɗan majalisa ne ya kiyaye gaskiyarsa kuma yana tsakiyar su in yi wasu wa'azi ba su ɗauka ba sun isa su ce ya musu hasada ne amma mu za su ce musu hasada masu kuɗi ma haka suke faɗi ɗan kasuwa haka suke faɗi don haka yan uwa musulmi kowa ya yi wa'azi a jinsinsa idan kai wa'azi a jinsinka ba wanda zai ce kai hasada mu din yanzu da muke yi muna yi ne kawai kowa da kowa ya ji da masu kuɗi da attajirai da malamai da talakawa da yara da maza da mata kowa ya ji wa'azin mai amfana da su amma yi wa jinsosin al'umma wa'azi sai wanda yake cikin su idan haka ne waye wa'azi bai wajaba a wuyansa ba a cikinku waye wa'azi bai kama shi ba kowa ya kama shi mu da muke yi dinnan mun dau nauyin ku ne ai bu ne Allah ne ya dora muku wajibi ne ku yi sai muke yi sai kuka zama mana ido wasu ku su yabe mu su mana sadaka wasu su zage mu su aibata mu duk mun dauka amma kowa a cikin ku ya wajaba ya zama babu yaro babu babba kowa wajibi ne wa'azi ya gayyato wa Allah al'umma su shigo hanyarsa ka gayyato wa manzon Allah al'umma su shigo ta barkin sa shine yara ta a wuyan kowa waye wannan bai hau kansa ba babu kowa ya hau kansa idan kana yi a layin ka kana yin wa'azi mai kyau wannan yana yin wa'azi mai kyau ya gyara yana yin wa'azi ya gyara yana yin wa'azi daga mun haɗa masallaci sai da mun ka faɗan falaloli in kai kaza za ka samu falalin kaza amma ba tsawa da tsoratarwa da razanarwa da da abin da muke yi yanzu ana jin haushin mu ba kowa in ya tsaya akan hanyarsa ba ma buƙatar mu rozanar da junanmu saboda haka kowa ya waje bai wa'azi babu wanda wa'azi ya sauka kansa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh